أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa din ranar lahadi tsakanin magarba da lisha a nan masjid sabil guda gawan katare na littafi al'adabul mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafi adabul mufrad yana ɗaya daga cikin littafi wanda yake karantar da tabi'u da kuma halak na musulmi a wancan satin muna babi na 136 ko muna babi na 136 mun kare hadisi na 266 270 babi na 136 hadisi na 276 na laisar gina an kasaratul abdullakin gina ginan nafs zan mu tashi hadisi na 277 isan sosa bisa ko? hadisi na ɗari biyu da saba'in da bakwai da saba'in da bakwai to sai ce
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله رضي الله عنها ɗari biyu da ko lamba tana sauya lamba tana sauya ɗari biyu da saba'in da bakwai bisan sosai bisa lamba tana sauya حدثنا سليمان بن حرب حديث أنس حدمت النبي صلى الله عليه وسلم لمبة تنا سويا على التايم غانا وانا ايه ايه دي سوسة تنسى غانا وانا نتاش دي ايه لمبة بتسويا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لم فعلته
kenan zan mu tashi hadisi na 277 wannan ruwa ta 277 ruwaya ce mutafikun alaiha baicin buhari ya hudu ta ana adabin mufrad kuma ta zo a jami'ar sahih kuma muslim ma ya hudu ta tana cewa hadasina suleiman bin harbin kala hadasina hamad bin zaid wa suleiman bin mugira an sabitin sabit ɗaya ne daga cikin manyan almajiran anis bin malik da wanda ya ce an anis bin malik anisin kenan bai ce ma ba anis bin malik amma ne sai ka gane din anis ya zo anis dan malik ne hadimin nabi sallallahu alaihi wasallama anis bin malik ya ce haddamtun nabi sallallahu alaihi wasallama ashar sinina nawa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima shekara goma ba ma kala li uffin a duka shekara goma nan da na zamna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ce min uffin na ga ce uffin bai taɓa kyara ta ko ce min wani abu cir haka na kyara kattun ko so daya wa ma qala li li shay'in lam af'aluhu kuma wa ma qala li li shay'in bai ce min ba ga wani abu lam af'aluhu me yasa kai shi ala kunta fa'altahu da bai ce ba da aida kaza ya cika aikata wala li shay'in fa'altahu lima fa'altahu ko bai taɓa ce min ga wani abu da na aikata me yasa ka aikata wannan haka ga fasarar ruwaya kenan me yake karatar da kai wani hadisi sai ka gama ka koma maudu'in da muke karanta ai sahawatin nafsi ne me yake kantar da kai ai wannan kuma hadisin mun yi shi a can baya ya sake mai doshi ne mun yi shi ina ga hadisi na 164 da koma sake mai doshi ne in kai mun yi shi a hadisi na 100 da nawa 164 inda yake cewa addiman nabiyul madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina walai salahu khadimun bai yadda wani mai mai hidima fa a haza abu dalhata biya dayya sai abu dalha sai ya kama hannuna abu dalha shine mijin uwa anis uwa anis ya sunanta ya sunanta ummu sulaimin ko ummu sulaimin rumaisa kenan abu dalha kuma mijinta ne kenan anis kenan kamar mikin shi ne abu dalha dan mata shi ne ko kenan sai abu dalha fa hazabi dai ya kama hannuna fandalaka bi ya tafi da ni hatta adkhalni ala nabi sallallahu alaihi wasallama har yazo ya sayo ni gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa kale yace ya nabi allah ya ma'aikin allah inna anasan gulaman kayyisul labibun lalle shi anas wannan yaro ne mai hankali ko mai kayyihin hankali fal yuhaddi muka ya zamna a gurin ka ya rika ma hidima kala anis ya ce fahadamtuhu na wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima fi safari a cikin duk bulaguro da zai wal hadaru kuma da zaman gida muqaddama kul madinata tun zawashi zawshi madina hatta tuwaffiya hadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ma qala li shay'un sana'atuhu bai taɓa ba ce mun ga wani abu wanda na aikata lima sana'ata haza haka za me yasa ka aikata wannan abin haka wala qala li shay'un lam asna'hu ko bai taɓa ce mun ga wani abu wanda ban aikata ba ala sana'ata haza haka za ai da ka aikata wannan abin haka kenan mun yi shi a hadisi na 164 kenan ya sake maido shi ne a nan na 174 kenan me ma za su tafa da bin hazar hadisi me muke gane haka wannan hadisi ma za yustafadu muna gane haka wannan hadisi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama na alheri da mutane baya kyara baya cin mutuncin wanda suke zamne yana zamna da kowa da ne da kyakkyawan hali kenan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wancan hadisi da ya wuce laysa bi fakashin wala mutafakkishin wala kaza wala kaza kenan annabi yana zama da kowa da kyakkyawan hali ko yaro ko babba kenan kaga wannan annabi suka zama da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara nawa goma kuma a shekara goma bai taɓa bacce mai uffin kenan sai mu auna mu yanzu mu iya zama da wani mu hidima ko goyin ko dan aiki mu shekara goma ban taɓa kyare shi ba shi ba sai ya yi da za ka yi shi su kuma su ma haika diba nan ai suwa bisu laifin kuma shi ma gani ba ai bai ba bai yi laifin ba kenan da zan gane a wannan hadisin tabi'una annabi sallallahu alaihi wa sallama baya baya kyara kuma bacin baya kyara yana zama yana rangwame da kowa shine malamai suke cewa da in zaka zama da mutum yana karkashin ka mai ma aiki ne mai ma hidima ne wanda da yake karkashin ka kenan ba so ka mai da mutum kana kyara shi kana cin mutunci shi kana gaya mai magana ko da ya yi lahin ka ba abu da hikima ka gyara ne kullum ko da laifi ne yaro ya ko ko mai ma hidima kakka rika mai faɗa me yasa baka yi ba kaza me yasa baka yi ba kaza kenan zaka mai faɗan ma ka mai da ya eh da hikima kamar yaro gana bai yi wanka ba ya zaka ce mai me yasa baka wanka kamar ka wani je kaka yi wanka da hikima malamai suka ce sai in ibada ce nan ne zaka cewa ma da sai ka bai fada mi sallah me yasa baka yi sallah ba amma dai wani abu ne ka ce bashi ka ce je kaka yi kaza dan ya doka ba da fada ba kamar ibada ce saka wada masa je kai sallah ko me yasa baka yi sallah ba amma dai zama da yau na yau da gobe ne sai a rika zama ana bin mutane a hankali tunda a matsayin shekara goma ka zamna da goyi ka baka taɓa bai kage ce ba ma ƙalali uffin bai taɓa ce mun ce ya kare ya gaya maka da bai da sai ma'auna mu gamuwa za ka miki eh kenan za ka gane a wannan hadisin dai an asabar nabi sallallahu alaihi wasallama ala nas annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai hakuri ne akan mutane ya kasance yana yawan hakuri akan mutane sosai yana in ba mai hakuri ba zama duk in zo mu zamna zo mu saba ne kenan dole haƙuri ake zama da mutane kuma mu gane a wani hadisi su wanda Allah ya sa suka zamanto su ne karkashin mu ba dan Allah ne ba bai san su su ma wata ran ba a san ba duniya da take karewa yanzu misali mutum yana karkashin mu boyin mu ne ko dan gidan mu ne mai ma wanki ne mai kwasan ma gwalale ne mai kwasan ma shara ne in aka yi haka haka a jikokin ku sai ta yi sai a juya a jikokin ku sai ta yi in kai ya daga ne to can in jikokin ku suka zo sai ta yi da jikanka da jikan shi sai ta yi allah ya juya abin in ya so jikanka shi ne zai zama to dan kwasan share shi kuma jikan shi zaumi shi ne mai gida don allah shi ne ke juya duniya yake juya zamani da komi nawa za su taso da mutum a unguwa lokaci guda kuma allah ya daga shi ko ba shi wahala da almajin gidan ku ne ko a ke shi ke kwashe muku la unguwa ya kwashe muku shara a unguwa sai ya girma a unguwa kuma yanzu wannan wanda yake wa kwasar shara da wannan yana yana taimaka musu kenan duniya da hiya take ba a san ba bace to sai miya ta kare kuma Allah shine mai dagawa shine mai ajewa kenan duk wanda Allah ya daga shi waɗanda suke kalkashin ka ka kyautata musu kaka kyare su kaka ce musu uffin sai dai akan ka'ida da sai wani ba na cin mutunci ba kenan kaka ci mutuncin su ka san Allah dai sa aje su kalkashin ka ba dan Allah bai san su ba kuma ka zama to mai hakuri ne akan jama'a kowa ka zama da su kaga dai ce ma qala li uffin qattun to sai ruwa ta gaba
قال وحدثني وحدثنا ابن أبي أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأعصم من- بن العصم بن قال مم.
سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعربي فأخذ بثوبيه بثوبيه نعم فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى to ita ma da ruwa da zama karanta baitin ruwaya ce tana cikin wanda albani ya hassana ta kuma ruwaya ce buhari baiti ya kata ana adabin furat ya kata a cikin tarihul kabir nashi kenan ita ma wannan ruwaya tana karanta mu haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake zaune da sahabbai mutum ne mai haƙuri mai tausayi mai jin kansu shine ce hadasana ibnu abi aswad قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سخامة بن عبد الرحمن بن السم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان يا زما سنن ناشي درو درو يا بن مالك kenan yace ya ji Anas bin Malik yana cewa ko shi kuma Anas bin Malik shine wanda ya zamna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai mi har shekara nawa goma to Anas bin Malik yake cewa kada nabi sallallahu alaihi wasallama rahiman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance arrahim me me jin kai kenan yana yawan jin kan mutane yace wa kana la ya'tihi ahadun da dai wani dai bai zo gurin shi ba neman wani abu illa wa adamu sai ya wa mutumin alƙawari kenan koda bai bashi ba abin zai mai alƙawari ce in an samu za a yi za a baka wa aljazalahu kuma ya zartarwa mutum abin da yake so an jaz kamar ka zartawa mutum abin da so kike so idza kana inda hu in abin ya kasance akwai shi a gure shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan biyan bukatai mutane kuma yana yawan jin kan mutane shine zai tabbatar mu annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne mai jin kai ne kuma kowa zo gure shi sai ya shurare shi ya biya mai bukatar shi ya zartar mana abin da ya tambaya sai ya ce gaba hadisi ya ce wata rana wa mata sallati kaba annan masallaci haka sai aka yi iqama a ai kiran sallah za a yi sallah daga yin iqama kuma kamata a yi mi a yi sallah ko to an yi wa mata sallati sai aka tsaye da sallah aka yi iqama sallah to ka tsaye da sallah a gurin da kai wani a arabi wani mutumin daji yana wa annabi tambayoyi ha aka tsaye da sallah ha aka yi ikama da aka yi ikama shi wannan bakauya wa ja'ahu a arabi fa haza bi saubihi sai wannan balaraba kawai sai zo sai kama tukuwa annabi ai ai kiran sallah an yi ikama ba kiran sallah ba shi ko an yi ikama ai Allahu akbar liman zai ci ai sallah kenan an yi ikama kawai shi mutumin mu na karkara sai mi a haza bisobi sai kama tukuwa annabi faƙala sai cewa annabi inna ma ba iya min hajjiti ya tsira a cikin bukatoci na tambayoyin da nake ma da kwai el kaɗan ba a biya mun ba wa a hafu an an saha kuma yana tsoron ina tsaya an kare sallar zan manta ba na tambaya ba shi ku an yi kama annabi ya yi faƙama ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi da wannan bakauyar hatta faraga min hajati hatta sai da ya kare mai biyan bukatar shi ya tambaya duk ya bashi bukatotin shi sun ma bala sannan annabi sai ya gabato fa sallahi sallaci mutane kenan nan zaka gane annabi mai menene mai shin kai ne mai shawaran mutane ne mai san mutane ne mai san mutane jiki ne mai taimakon mutane ne kenan abin da ake so mutum ko da baka bashi baka yi ka shurare shi mutum ya kama kuka ko baka bashi ba in ka shurare shi ka dan biya mai bukata sankan kusa a cikin mushkilolin da yake da ai ka dan rage ne kaga mutum kamar kamar mutum da bai da lafiya in bai lafiya ai in ka je mutum bai lafiya je likita gurin doctor ai in dai ya zamna aka ce me yasa me ka aka suka yi magana da likitan na yace mai kaza kaza ne zai ga koda kan ya sha maganin ma zai samu yan nutsuwa a rai tunda an ga mai sun tsaya su tattauna da ne likita to haka kenan mutum a musulunci so ake in ya zo ma da wata bukata ko da ba za ka iya biya mai bukata ba ka tsaya kai ni ka shurare shi ka sa shi hanya ka ba shi shawara kenan wannan ruwaye wani darasi wani karatu muke doka a cikin da na warko da ya ce kanar nabi sallallahu alaihi wasallama rahiman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai mai tausayi ne can ma ya ce wa bil mu'minina raufun rahim ya kasance ga mu'minai shi annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausaya ne mai jin kansu kenan kuma muka ce da dai annabi wani bai zo mai ba da wani abu sai ya tsaya ya shawari mutum ko kuma yawa mutum alkawari kenan duk wanda zai zo gurin mu neman bukata wani abu ko tambaye wani abu ko da kuma iya biya mai bukata ba ka tsaya ka shurare shi ka ba shi shawara ka sa shi hanya ka gaya mai kaulan ma'arufa na magana ta kirki haka ake so na biyu kuma me muke gane a wannan ruwaye ma za yi safa da min hazi ruwaye hudu jillah annabi sallallahu alaihi wasallama in yana da badawa yake bai tsoron talauci kenan in yana da bada yake da in kana da ka rika bada ka rika ba mutane kuma ha fiqhul hadis a fiqhu a hudo fiqhu yana bada lokaci ga mutane kenan kaga wani aiba kauye ne sai da aka yi kama ko rike riga shi ai mu yanzu wani wannan mamu zasu kara da hankali ko mamu zasu yi wannan to kuma ha kuma kana gane daga wannan ruwaya a cikin hadis in an yi ikama in an yi ikama magana da liman yayi bayan ikama ba babu wani laifi sai dai ba sai ba ta bata ikama kuma yanzu ai sallah an yi ikama sai wani uzuri ko wani darura sai sa liman yayi wata magana ko wani bukata ko sulhu ko wani abubuwa in ya zo ba sai ba sai a sake ikama ba tunda ne yace ma wa kimata salati ko an yi ikama waja'ahu a arabiyu sai wannan ba kauyen ya zo mai ya kama riga shi ce a a tambayoyin nawa bai kare ba da koi saura in an kare sallah ko mun cewa zan yayi annabi sai ya tsaya shurare shi sai da ya shurare shi sai ya ce summa akabala sannan ya gabato fa sallah yayi sallah ba a ce ba summa an sake ikama kenan muna gadawa daga nan irin abu kaɗan zance da liman zai kaɗan ba ya ɓata mi ba ya ɓata ikama kuma a ɗan jinkirta kamar tsakankanin ikama da sallah da darura an yi ikama sai wata darura ta zo kenan wannan ɗan tsaya za a yi liman a yi wani abu kamar yanzu mai ikama na liman zai fara sallah Allah ke misali a ce a masallacin sai wani fadi ko wani bai lafiya kenan dan liman ya ce ai kaza a doke shi ai kaza ai ba wani abu ne in an zuba sai an sake ikama ba kawai me za a yi sallah za a yi to me muke gane kuwa shugaba in kai kai shugaba ne ga mutane ka rika tausaya mutane ka rika sa ana shura da ka tun daga mai gari a gari tun daga shamfe sabis tun daga gwamnati tun daga wani kowa ka rika sa kana shuraren talakaka da mai karamin karfi da mara karfi shine haka ne sunna ta koya haka ne al'ada annabi kenan kaga wannan ba kauye ne ramu na karkara amma dai cikin sahabbai gaba daya ya kama riga annabi kuma annabin ya tsaya ya shurare shi ya bai sake tsaya shurare shi to ko me ke yawwa wai wai an yi ikama liman ya mace wani abu da kayan mutane sai wuce je ka shi dai zan buga ne dai in an yi ikama in an yi abin ba laifi ne ba sai dai alakar hanci ne ba yi ba amma dai bai bata sallah ko kuma bai bata ikamai kama an kare ladan ya yi ikama sai wata darura ta kama liman na ya yi magana ko kuma ya yi wani sulhu ko kuma ya yi wani gyara kenan yana iya yin yan magana na kuma ya ce allahu akwai abi sallah tun da kenan nan ai shi ma da annabi ya biya wannan ba kauyen bukata ta kwana ya zo ya ci gaba da mi da sallah to sai ci
قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا
kaman na saman ne ya sake maida shi ma wannan ruwaya da ta 279 ruwaya ce muttafiqun alaiha buhari da muslim sun huddota yace hadathana qabisatu qala hadathana sufyan sufyan as-sauri an ibn munkadirin muhammad ibn munkadirin sunan shi an jabiru sahabin manzon Allah ne jabiru bin abdullahi al-ansari mutumin madina kale yace jabir bin abdullahi al-ansari yace masu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama shay'an da dai ba a taɓa ba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ba fa qala la yace a a no kenan sai ya san solution da zai samu duk tambayar da zaka wa'anar bai cewa a'a sai ya samu ma mahuta kenan in kai shugaba ne kai babba ne a guri kai ne ne kenan ka rika tsaya kana shuraren mutane ko da shawara ka ba mutum kamar ka samu mai mahuta ne kenan wani duk yana koya mu ne dai a sahawatin nafs kirki da mutane ai da mun babu da muke na a zamna da mutane ne a musu kirki a musu kyauta a musu karamci a zamna da su da kirki babu ne muke kenan kaga duk yana nuna mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa ya kasance rahiman ne ya kasance raufan ne ya kasance duk wanda ya zo bukata gurin shi sai ya tsaya ya shurare shi ya kasance bai cewa mutum a'a sai ya tsaya ya shurare shi ya samu mai mahuta kenan duka kenan sai ya kasance mu ma menene darasi ne a kanmu mu koya mai koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ruwa ta 280 yace قال حدثنا فروة بن أبي المغرائي قال حدثنا علي بن مسحير قال حشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن زبير قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء وجدو وجدوهما وجودهما وجودهما مختلف أما عائشة فكانت تجمع الشيء تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتماع عندها حتى إذا كان اجتمع عندها حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد to bacci ya baka labarin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake ko mai jin kai ne mai kaza mai kaza ne to sai ban labarin annabi sai zai baka labarin gidan annabi sai baka labarin zai baka labarin Aisha da kuma yadda Asma'u kenan shine ne yace hadathana farwatu bin abi maqradi qala hadathana ali bin musahhil an hisham bin urwatu hisham bin urwata bin man urwa bin zubair zubair bin awwam kenan an hisham bin urwata bin zubair bin awwam qala yace akhbarani qasim bin muhammadin kasim bin muhammad bin man kasim bin muhammad bin man kasim wannan ai jika abubakar jika ne ga abubakar siddiq al-qasim jika abubakar siddiq ne muhammad kuma shi ma mai tarihin shi nan amma wadda وفيها ولدت أسماء بنت أميس بمحمد بن أبي بكر أتان حجة الوداع وعند حجة الوداع كايه وشران أبو بكر صديق محمد بن أبو بكر صديق كان شوانا محمد بن أبي بكر صديق ميتاري شامونا كان القاسم نام جي كان أبو بكر صديق محمد كما دان واني ne dan abubakar siddiq ne kenan ne kace kenan a habar na kasimu bin muhammadu bin abi bakar siddiq ya dai bai kama ba sai kuma ce an abdullahi bin zubair daga kuma abdullahi dan zubair shi kuma abdullahi bin zubair dan zubairu ne zubairu bin wa bin awwab hiwar nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma abdullahi wa sunan uwashi asma'u bintu abi bakr asma'u bintu abi bakr ita ce uwa wannan abdullahi bin zubair shi wani abdullahi bin zubair shi ne awwal mauludin wuri da ba'adal hijira bayan sahabai 'yan makka sun yi hijira sun koma garin madina shi asma'u ta yi hijira da mijinta zubairu tana da cikin shi shi abdullahi shi ne farko wanda aka fara aihuwa a yara a garin madina bayan an hijira kamar 'yan makka da suka yi hijira suka zo ina madina to bayan sun zo sun yi jira na sun zo madina kenan abdullahi bin zubair shi aka fara aihuwa a garin madina a kashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai ata shine ai ake cewa aisha radiyallahu anha ummu abdullahi ake wa aisha alkunya ummu abdullahi kenan wannan abdullahi shine dan asma'u ne yatta sai da ita aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba ta ba aihuwa ba amma dai sai a mata alkunya a rika ce mata ummu abdullahi uwa abdullahi kenan wannan shine abdullahi bin zubair dan asma'u to an samu daga shi abdullahi dan zubair kale ce mara aitu imra'ataini da dai ban gaba mata guda biyu shi abdullahi bin zubair sahabi sahabi dan sahabi dan sahabiya yace mara aitu imra'ataini da dai ban gaba mata guda biyu ajwada wanda suka yi kirki aljaudu kirki sahawa ma kirki kyauta don haka ce aljauda mutum ajwada mutum mai kirki mai kyauta sai a ce wani shawwat karimun sahiyun duwani mutum mai kyauta mai kirki mai badawa sai a ce kulana shawwat ko kulana sahi kenan shi ne na abdullahi bin zubairu ce bai taɓa ganin mata biyu masu kirki ko masu kyauta min aisha ta wa asma kamar aisha da asma ubintu abubakar aisha dai kowa san ta ko ɗaya daga cikin ummul muminina ita ce uwan mumina ita ce a dukkan mata annabi sallallahu alaihi wasallama sunawa mata annabi sallallahu alaihi wasallama sunawa ne su sha ɗaya ne aura amma da wata wafiya antisayin ya mutu da guda tara sai dai abinda zan magana shi aure annabi sallallahu alaihi wasallama ba aure ne ba irin namu na kaga wannan mai kyau wannan kaza a shi aure ne na na tosai mu za ka ci ai da ara muke kudin ai mutum mafi yawan ai kyau muke bi da entire da aure ko to shi annabi sallallahu alaihi wasallama aure shi na tosai ne mafi yawa duk wannan sha ɗaya wata an kashe mijinta ne gurin yaƙi wata ya tosaya mata ne wani ya tosaya marayu su ummu salma da sauransu da haka ne da wannan za ga su wannan goma sha biyun goma sha ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama dukkansu aisha kaɗai ce budurwa ita kaɗai ce doka a doki ai da hausa cewa doka a doki ko ita kaɗai ce aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya doke ta a doki kenan ta aure annabi sallallahu alaihi wasallama aure ne ne na tosai ya yi mata sha ɗaya amma dai wata wafi an tisi'a ya mutu ya bar guda tara kuma ita aisha aure ita ce aure na uku aka aure ta kamar bayan an auro biyu bayan an auro hadisi da wai aka auro ta aisha an aure ta bayan an yi yakin badar an kuma daga yakin badar shekara biyu daga hijira aka auro aisha su sha ɗaya da wadawanin ku zauna su matan annabin sha ɗaya to mutum ɗaya zana to mu je khadija aisha a ɗaiɗai zaka yi wanda da kowa gane kenan kowa har da ce kowa san mata da guratar ɗaiɗai zaka je ka ce khadija ɗaya a mil ɗaya don kowa sani wai khadija to ɗaya aisha bintu abubakar wadda muke zancanta yanzu biyu tilla saudatu uku zainabu bintu jahashin zainabu guda biyu zainabu bintu jahashin da kuma eh zainab biyu ne yanan kasa zainab guda biyar maimuna safiya juwairiya zuwaira takwas ramlatu ramlatu bintu abi sufyan tara a duka ya ne shi ce kai ku ya ce sauran biyu ba ku sa umu salma ba umu salma wadda ake ta mata hindu goma sai ma da talgabiya shi kenan kowa hada ce su musaki kowa hada ce aisha hafsa aisha eh hafsa hafsa hafsa eh sawama kawama ita ima da tilkitiya wannan ce eh a in kana so ya bayyana khadija sa- khadija aisha hafsa saudat ummu salma ita hindu juwairiya zainab guda biyu maimuna maimuna ramla ramlatu safiya da ita wacce kwarkwara to ɗiyan shuwa iya guda bakwai kenan a dukkan wannan matan duk ɗiyan shi na wane ne na khadija ne illa ibrahimu sai ibrahim shine na mali turkiya muna kokari muna sanin tarihin annabinmu sau a yanzu duniya sai ka tarihin wani president ma duk ka sani ko tarihin wani abuwa kuma na annabi ka baka sani ba kenan ana faɗi wani to shi wanda sabi ce ne ma ra'aytu imra'atayn ajwa da ko ban taɓa ganin mata bi masu kamar wa kamar aisha da asma'u ita aisha ne muka ce ita ce aisha ɗaya abubakar ko siddiqa bintu siddiq annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan gaza watan badar a cikin watan shawwal hijira tana da shekara biyu ko kuma ta mutu hijira tana da shekara 58 sunan uwarta ummu ruman wai aisha ba uwa ɗaya ba suke da asma'u ita aisha sunan uwarta ummu ruman bintu amir kenan babanta ne abubakar siddiq yan abubakar siddiq ko ai mun san su da abdurrahman da abdullahi da muhammad da asma'u da aisha da ummu kulsum ita kuma asma'u ya ce gaba ga aisha ya abubakar siddiq ce amma dai ba ba uwarsu ba ɗaya ita ya sunan uwarta utailatu bintu abdul uzza utailatu bintu abdul uzza ita ce babba ita asma'u ita ya take wa aisha ita ce ake ce mata zatun nuta kai ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira shi da abubakar da suka tsaya kan sabar gari ita take kulle abinci ta sandin mutane ta kai musu mijinta shine abdullahi bin zubair mijinta mijinta zubairu bin awwam zubair bin awwam mijinta danta kuma abdullahi bin zubair wanda ya yi an mai mubaya'a da khalifa shi dan nata kenan na aiwa ta dan nata ne yake yace dan nata shi ne yake cewa dan asma'u abdullahi bin zubair yake cewa da dai bai taba ganin mata guda biyu waɗanda suke da kirki sosai kamar wa'annan guda biyu sai yace amma dai wajuduhuma mukhtalifun kirkin su da kyautar su ta saba wa juna kowa da irin salon kyautar shi wajuduhuma kyautarsu kirkinsu muktalifun ya saba to shi ne zai baka ya nisa ba ya ce amma aishatu ita aisha umul muminina fakanat tajma'u shay'in ila shay'in ta kasance tana tattara abubuwa zuwa abubuwa hatta iza kana ijtama'a har idan abubuwan da yawa suka taru gurinta qasamat sai ta rabawa al'umma wa amma asma'u amma ita kuma asma'u fakadat la tumsiku shay'an ta kasance ita ba ta rike komai duk abin da aka bata a yau tana ba da shi shi ne ta fakadat la tamsiku shay'an li gadi ita asma'u ta kasance ba ta rike komai zuwa saboda saboda gobe kenan duk abin da aka bata mai take ba da shi take kenan Aisha da koyi ruwayoyi da dama a tarihinta zaka ga yanda take da kyauta kuma yanda take da ai anan ma mun yi da dama anan ko inda a yi bara gidanta babu komi sai da biyu kada sai dauko da binin duka ta bada ai dumi sana a cikin adabin furar in ka diba cikin saidar alamun nubla na imamu zahabi wanda ke ka tarihin duka sahabai da sahabiyat duka ka tarihin sahabai din yazo da gurin aisha cewa ke kanat ummul mu'minin min akramin nisa'i ahli zamaniha wala hafi sahai ahbaru ya ce umul na aisha ta kasance ta yi karamci daga dukkan matan zamaninta kuma da tana da labarurkanta na kyauta da kirki labarurkanta da yawa da yawa ana kawa wanda sai ka mutu mamaki wanda a yanzu kaga mutane yanzu a sabon ma ba kowa ne ba zai wannan yadda take aisha wai dina nuna ma idan gidan bacci ya nuna ma annabi ya gwada ma gidan annabin ma yadda ake yi wataran zamanin wannan ma'awiyar bin abi yana khalifa sai ya aiko wa aisha kamar mata annabi ai ana aiko musu kaya ko sai ma'awiyar bin abi sai ya aiko mata mi'a alfu darham kamar darhami dubu ɗari da ya aiko mata darhami dubu ɗari kamar a da sahi ne ya aiko mata da ya aiko mata da sahi kuma ita a ranar nan tana azumi ma kuma abin buɗe baki ma babu sai wata waina ko wani gumba a gida amma dai kan shan ruwa wannan dubu ɗari ɗin nan duk aisha ta raba su ta kafaranci ta ajiye a gabanta daloluwan ta ajiye ta zuba a kai gidan wani a kai gidan wani a ba maraya wani a ba maraya wani kan magarba duka ta rabe kuɗi gaba daya sai bai wata ta ce ai da kin bar mu kaɗan ma kin rabe kudin nan da kin bar mu wani abu kadan ma mun sai nama mun cikin shi a lokacin shan ruwa ta ce bai wai me yasa biki tuna mun ba kenan me kake gane wannan me yasa biki tuna mun ba su wayi usiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa sun yi fifita bukatar wani da tasu kenan ita ta mace ma da kanta sai da lokacin shan ruwa ta ta ta dauko wata gumbarta da waina amma da wani kudin da ta yi ta rubi su su mai babancin su da mu da su su ya ƙini gare su mu ai bamu da ya ƙini yanzu ka azumi da ya jika bi ka jo ai baka ya bada su kamar ya ƙini gare su suna da ya ƙini ka azumi yanzu wani ya sallama ka dawa ka zaka wani ya ce bayya sai bara yake gida kuma ka tabbatar da bayyan kobe ka ce a zuwa ka bashi to su ya ƙini gare su sun san in sun yi abin kawai allah ya fudo musu ne solutions kenan sun san su da koyi yakini duk abin da zai Allah ya dubbe musu shine bambancin ai duk abin da zakai kai ka wa Allah yakini ka sa yakini ko kai ka yanzu kana azumi da wata jika ukun ka aljihu wani bara ka bashi kawai eh ayo ai ko ba su a ce ba ma iya ba eh ba ci a ce ba ma iya ba eh muna kwatanta ne amma dai musan irin nasu na masu a hankali amma dai a riga ne a harar kwatantawa da kuwa hadisi a cikin muwadda babu sadaka ba mu zo gurin ba karatun muwadda wata ra aka ce annan miskinan sa'alaha wa hiya sa'ima ran ita ma Aisha tana azumi tana azumi sai wani miskini ya zo ya bara kamar gida ita kuma a gidan babu komi illar ragif sai kamar wata waina ta ga ko waina da haka da gumbata a ji wadda ta zata shi zata yi za shi zata yi buɗe baki sai wani ya bara kuma wani irin wanda ta tabbatar bai da komi ne zo gida ya bara sai ta cewa mai aikin ta ta kama bai wadata a ɗauko wannan gumba a raga yake ba shi misali mai aiki ta ce a'a wannan ita kaɗai ce wanda zaki sharuwa ita kaɗai ce wanda zaki sharuwa ta ce mata dai ɗauko ba shi ke da suka yi mai aikin tana gardama kamar ta kai uwa gidanka kasan babu abin a ce ɗauko kuma ka bada kasan kuma tana azumi ko babu komai a gidan mai gidanka sai da suka yi so biyu tana ɗauko ba shi ita dai mai aiki ta gaba da zai ta ɗauko waina ta bawa kuma tana azumi kenan tana da yaqini to yaqinin nan kamarece kamarece yayi sai mai ruwa ya ce kawai sai uhudiya laha ahli baitul bishad sai aka mata kamar mai shi na akuya eh kan lokacin shan ruwa yi sai aka mata wannan sai take kira baiwar ta ta wannan sai da ce mata da wannan da gumbin take wace ta yi ke da da wannan da gumbin take wace ta yi ya nuna mata ai Allah yana arzuta mutum da inda bai zato bai tsammani su yaqini gare su gobe da yaqini kuma su ne wayu usuruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa wayu usuruna kenan suna gabatar da bukatar wani a bisa ta su duk wanda yake wani aljani ya mutum ya gabatar da bukatai wani a bisa ta shi kuma alhali yana yana ta abu to su haka suke to wanda duk shi ne dan wannan shi wannan abdullahi bin zubair yace bai taba ganin masu kirki da kyauta irin aisha da asma'u kadan daga cikin nasu sai ruwa ta gaba ta ce ba kai babu na gago ba mun pompa amma fasara amma aisha fa kana tajma'u shay'un ila shay'in aisha ta tattara can da can taraba hatta in abin ya tare ya taraba amma asma fa kana la tumsiku shay'an ligada ita asma ba ta riƙewa ma ba ruwanta da gobe duk abinda ta bada yaki ne take ta samu wanta bada sadaka ita asbab sai babu na gaba babu na 130 da babu na 130 da nawa yace babu me shuku to an samu sabani me shuku a shuku ma wani shuku da asa kwaburo wani ya ce kwaburo wani ya ce rowa ashakku ai anan in ka ce ruwa in ka ce ruwa albukul ne ruwa kuma anan littafi na adab na furat buhari da ya ce ma nan babun shakku in ka diba gaba da ya yi babe guda na fusulul furke idan faɗaku sai ya sace kuma ya ce ma babun bukuli kenan kaga anan buhari yana ma da shakku da da shaku da buhul ba ɗaya ne ba tun da ɗaya da ya ce ma babun buhul wa shaku sai maganin babe na 137 ya ce babun shaku kuma in ka koma bayan shi da babe ɗaya in ka je babe na 139 sai ya ce buhul buhul ita ce ruwa a ciwo malamai mu da sai dai mu ce mako to me bambancin mako da ruwa hausa sosai bambanci bako da ruwa a mutum da ya explique bambancin
shi a shi bai ya badawa kuma iya san shi a bashi saɓanin shi bai da shi kawai su yake bai bada shi cina shi kuma bai damu a yawa shi marowaci bai damu ba da na wani amma dai bai badawa shi ko mai mako bai ya ci da rai shi ba kuma yana hasa da na wani kuma yana son wani ba shi to shi a shi yadda ba da suka mai ƙoro kuma sai ce yana da abin sai ce bari a cilo a kulluko ya wudu wani lashi ne ba da malamai suka ce hiya halatul insaniya taqtadi man al insan ma bi yadihi aw fi yadi ghairihi ishi ashuhu qabru hali ne na dan adam wanda mutum zai zamanto yana hana abin da yake hannun shi kuma kai hamma abin da yake hannun wani ma bai so abada gabayin da kawai kenan shi bai ci ba bai so ma kuma wani ya ci wasu ko malamai suka ce me bambancin alshahu wal bukhulu hal kuma mutaradifa ne auli kullu minhuma ma'ana dukkan su ma'ana ɗaya za a ɗauke su ruwa tana ɗaukan ƙwabro ƙwabro shine ruwa wani sama da wasu kaci haka ne ruwa da ƙwabro da ana fasanta su akan ɗaya amma dai mafi yawan zance ƙwabro daban ruwa daban amma dai a shuku ƙwabro hiyallati wala da tilbukul ita ta aiho ruwa shi ƙwabro shi ya aiho shi ya aiho ruwa kuma shi ƙwaburo malamai suka ce tabi'atun taj'alika bakhilan wa zaliman tabi'a ce ta ɗan adam zai ta mai da mutum yayi ruwa kuma da zalimci da hasada shi mai ƙwaburo baitin yayi kwabran ma zai ga kuma da zalunci yana so ya samu na wani ma kuma hallo yana sa ta gamu da el hasada hasada ita kwabro kenan ibnu taymiya shi da fasa ta cewa wal asalu shuku shiddatul hirs allazi yatawalladu anhu al bahal wa zulm ma amman haqqi wa ahzal badil ibn taymiya fasata yace kwaburu shi wannan ashuku yace shiddatul hirs kamar tsananin kwadai mutum ya zama tona da tsananin kwadan dukiyar shi bai iya ciruwa kwadan dukiyar shi yana da tsananin kwadai kenan wannan kuma shi yake aiko mai ruwai kuma ya zama to ya aiko mai zalimci kuma ya zama to yana hana haƙƙin shi da haƙƙin wani ma kamar shi mai kwauro ko aiki game yawa mai ruwa kuma yana iya baka haƙƙinka a banza ne biya ba a haka ne ya taimaka ko mai biya ba amma dai mai kwamru kana iya mai aiki ya zo ya biya ka eh yawa kamar yanzu a gida mai gida mai gida mai kwamru a gida in za a ci kilo biyu ko sai ya auna da kan shi ma ko ko shiga auna ma ko da kalkila cikin da danna kilo ɗaya da rabi ake ci kaza kaza yana madan tsitsi yana mata tsitsi ta kada samu wannan fa eh ya je kwalliya da kai shi ya dokan albasa ɗaya biyu albasa bakwai ya kadu wannan to wannan duk ba san shi dan annabi sallallahu alaihi wasallama da kai hadisi a muslim wanda Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya rawaito shi inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ittaqul zulma fa inna zulma zulmati yawmul qiyamah ku ji tsoron zalimci domin shi zalimci duhu ne na ranar tashin yalkiyama wata ku shufa kuma ku ji tsoron ku kiyaye ku fasa ku ji tsoron kwaburu kwaburu da ruwan nan a halaka man kana kabdukum domin mutanen da suke kan ku zo suka zo ita ta halakar da su kenan mutanen baya yawan kwaburu da ruwa shi yasa suka halaka sai me yace gaba hadisin hamalahum ala an safaku dima'akum ta sa har suka je suka zub da jinayensu kenan suke yaƙi tsakankaninsu ai dai zaɓin da ke kawo yaƙi tsakankanin al'umma yaƙi na gida ai rowa ce da kwawo in kowa ya ba kowa haƙi ba ya zaman lahiya ba mai zakka ya huta a unguwa ba ya fari jini ba amma da abin da ke ka a yi kiyayya a yi bakin ciki a yi hasada ai makonni da kwawo kai ka zo ka tara ka tara ka tara ga kwawo kowa kuma bai da kobe yana ya gune ma na sadaka amma idan kana buɗe zaka kana bada kana taimaka sai ga duniya ta yi ta zama lafiya yana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace wattaqul shufa ku ji tsoron qabru ko kuma ku kiyaye qabru shi qabru shi ya hallaka waɗanda suke bayan ku ya sanya har suka zubda jini tsakankanin su ga wani guri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washuh na hore ku na hane ku ku hasabi kwaburu fa inna shufa ahlaka man kana qablukum domin kwaburu kidan shi ya halaka waɗanda suke bayan ku sai ce amarahum bil bukhuli kaga nan ma ya raba kwaburu da ruwa ba ne ba kenan sai ce amarahum bil bukhuli kenan yin kwaburan nan sai ya umarce su suka yi ruwa fabahilu sai suka hada dukiyoyinsu wa amarahum bizulmi kuma kwabro sai ya umarce suka yi zalunci ba zalimu sai suka zalunci mutane wa amarahum bi qadi'ati kwabro ya umarce su da yanke zumunci ba qada'u sai suka yanke zumunta yana kaga wannan hadisi ma anan annabi ya nuna ma da kwabro da rowa ba ɗaya ne ba amma dai kwabro shine baba shine uwai uwar rowa kenan wannan baban zai ma ne a kan to kwabura sai ce
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سحيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن ال... بن اللجلاج عن أبي هريرة
ساكي
بن اللجلاج اللجلاج ايه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا
wannan ruwa ce wanda musulmi ya hudu ta ibn majah ya hudu ta nisa'i ya hudu ta yace musaddad hadathana musaddadu hadathana abu awana an suhayl bin abi salih an safwan bin abi yazid an qaqa an lajlas inda ka karanta ko an abi hurairah abdurrahman bin sahar ad-dausi qala qala rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashtami'u kubaru fi sabilillahi wa dukhani jahannama fi jawfi abdin abada yace da dai kura ta fi sabilillahi duk kurar da mutum ya shata a yaƙi fi sabilillahi ko kurar da ka shata a abu dai wanda fi sabilillahi ne ko da awa ko wani aiki alheri ka zo ka sha kurar wannan wa dukhani jahannama da kuma hayakin wutar jahannama ba sa gamuwa a cikin yau ka ce yau a cikin cikin bawa ha abada kenan kurai kurar duk wanda sha kura ta fi sabilillahi bai shan hayakin wutar jahannama yace abadan ha abada ga wata ruwa sai yace fi jawfi abdul muslimin a cikin cikin bawa musulmi ha abada kenan a shahidai na gaban ne sai yace wala yashtabi shukku qabru wal imanu da rowa su ma ba sa gamuwa fi kalbi abdul abadan ba sa gamuwa a cikin zuciyar mutum ha abada kenan zai gane na duk mai kwauro ba mai imani ne bai ji hadisi ba tabbas ba sai mu auna kan mu da kwauron ai ba cewa tabbas ita duniya ita duniya ko ta ba kana zaune ba kana kamara ba sai ka kallo wani mai kudi babba kai ma kai zai kalli kan naka da ka goma ka aljo iski kana el fatam da abu eh ba kawai ba na sama suka da kalla ai daga sama ake fa kasa ai mu yanzu kawai kabura saka kai an ce wani kubura an ce ruwa wani kake gani mai kudi mai miliyi ka zo ba da ko to kai ma mai jika bi jika uku jika biyar da salar ɗinka kai ma kana ɗan kwatanta abin sai ka auna wannan ke ne ce wala ya shi mai shuka kwaburo da ruwa bisu ga da mai da mai imani eh bahil larabci ne albahal ruba kenan mai kwaburo din mai kwaburo babu imani a zice shi shi kuma kwaburo shi yake aiho ruwa kenan din mai ruwa a imani babu imani ai a jawo man yuka shuha ba ula'ika kenan duk wanda ya hana wa rai shi kwaburo to su ne masu samun rabu kenan aya ce ba take fasata ba kenan duk wanda suka hana wa ransu ne kwaburu da rowa su ne masu samun rabo ranar tashin kiyama kenan da wani ne ce ma rowa ko kwaburu da imani ba sa gamuwa a cikin zuciyar bawa musulmi kenan duk wanda ya ga kana da kwaburu ko kana da rowa kai baka da imani kenan sai ka kokari ka gyara ko kuma ka ja hadisi na baya da muka yi addu'a da aka ce ina yake ya ne muka yi faman danna bi malin wanda ya yi rowa ya hana dukiya yana da dukiya yana kwabranta bai iya badawa sai ya ga ce to kayi kayi kana so ka yayi kana samun mutum yanzu a cikin uwa kaga ina so in saya wani gona ina so in saya wani belo wani in za ya aure ina so in ba da gudun mata dan uwana yana fama yana ta iya kafa ina so in saya mai dan wundin nan ko in saya mai wani abubuwa a bakin kana faɗi amma dai no practice baka iya bada kawai Allah ya hana to sai annabi ya ce ai mai hadisin baya sai ka rika yawan wannan addu'a la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kalmar nan guda hudu sai kai tayin ta ita ce maganin qawlu kai kai ai da kai wanda kai kai kai kai yana hudi da bakin wa zai yi kaza zai yi kaza amma ne bi ya practice yayi yayi kuma ga duke ya tara yayi ta hudi zai abu ko bi ya practice sallah yanzu azumin nan dai zai zo azumin nan zai zo kamata ya duk 'yan uwa buhun shinkawa buhun shinkawa nan da wanda yake karkara da wanda yake wannan in saya aika mata 'yan uwa in saya musu turmi turmi na sallah suka nuna in saya in bada ka zanna in bada duk yanzu yana ta kalkil amma dai bai iya practical eh kawai bai iya practical to wannan shine faman danna bi mali kenan wannan maganin shi kawai annabi ya ce sai rika wannan addu'a la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai Allah ya daidaita ka kuma abin da na hudu da zan shi wa kaka kalli kullun na sama da kanmu da ni da kai mu ma mu auna kanmu in muna da wata jika muna iya bada wata 20 ko dala 10 ko mu ma dai matsayi ta muke mu riga cewa ban mu eh kenan kaka da kalla wani mai kudi da da kanka zaka auna eh to sai kulukta to kenan يا شيخ وين الوقت تو كانت
قال حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار أنا عبد الله بن غالب هو الهداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان يجتمعان la tashtami'ani لا يجتمعان خصلتان لا يجتمعان في مؤمن al-bukhl البخل وسوء وسوء الخلق.
الخلق haslatani tabi'a guda biyu ko hali guda biyu la tashtami'ani ko la yashtami'ani ba ta haduwa fi mu'minin a gurin mu'mini duk wannan halayen guda biyu in kana yin su annabi ta kai ba mu'mini ne ba wani halaye ne yace albuhul rowa wasu'ul khul da mummunan tabi'a kamar mutum a same shi ai bai da tabi'a ta kware ko a kiran wa daga cewa kaiwa ne ga girman kai ga kyaran mutane ya rena mutane yana kaza na kaza to duk mai wannan tabi'u guda biyu annabi ya ce ba mumuni ne ba kenan tabi'a ce guda biyu duk mai rowa da mai kuma comportement din shi zero man to wannan ba mumuni ne ba kenan ba a samu mumuni na kware ya zamanto yana da rowa ko kuma yana da me? tabi'a ba ta kirki ba to sai mu tsaya da dan da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana kuma mu ma masu fadin Allah sa dai wannan tabi'o'in Allah in muna da su ma Allah sa kudda mana eh subhanakallahu wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka eh sai ta shi shi ta